إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau 21 ga watan rajab lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da bakwai kuma yau goma ne ga watan ɗaya lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik unguwar makarafuta cikin garin Azare. domin ci gaba da darasin da muke na muktasar kaba'ir na imamu zahabi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah haskaka kabarin malamin ya kuma nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi za mu tashi bambanta ba shafi na 42 gabar da mala ya ce Allah ana tsinuwa ko zagi Ƙala sallallahu Alaihi wasallam, banza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Sibabul Muslim fusokun, zagin musulmi fasikanci ne, wa qitaluhu kufrun, ya ƙasa kuma faɗa da shi butulci ne, wato kufrun duna kufrun kenan, kafirci ne wato ana nufin babban laifi ne. ba kafircin da yake fitar da mutum daga cikin da'irar musulunci ba sau da haka ba daidai ba ne a samu zage-zage da hayaniya da tashin hankali tsakanin musulmai imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce innal abda lalle bawa idza la'ana shay'an in ya tsine wa wani abu sa'idatil la'ana ila sama wa ta'allaqa abwabu sama dunaha idan bawa ya tsine wa wani abu yayi tsinuwa to wannan tsinuwar sai ta hau sama tashi ta tafi sama ta rataya a kofofin bakin kofofin sama thumma tahbut tahbitu ilal ardi sannan sai a jefo ta ƙasa kuma fata'allaka abuwa buhadunaha sai ta rataya da ƙofofin ƙasa thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan sai ta dama ta hagun fa idza lam tajid masagan in bata samu wajen shiga ba raja'at ila alladhi lu'ina sai ta fado kan wanda aka tsine wa din shi wanda aka tsine masa sai wannan tsinuwar ta faɗo kansa fa in kana zalika ahalan in ya cancanci wannan tsinuwar shikenan sai ta faɗa kansa wa illa in kuma bai cancanci tsinuwar ba an dai tsine masa ne kawai ba tare da hakki ba an zage shi raja ila alladhi qailuha sai ta koma ga wanda ya tsinuwar shi sai ta faɗa kansa shi din sai ya zama tsinanne yawa haka kuma al'amarin yake, ka jefa mutum kalmar kafirci, to za ta yi sama ta dawo, ta dawo ƙasa, in ba ta samu wajen zama ba, wanda aka jefa masa kalmar, in ta je ba ta hau kansa ba, to kai sai ta dawo kanka kai da ka jefa wannan kalmar. Kenan sai ka yi ka tsantsan, ka tauna kafin ka faɗa. ka ringa tsayawa kana dubawa kana nazari kafin ka furta wani abu almar'u bi asgharaihi qalbuhu wa lisanuhu ana ganewa mutum da zuciyarsa da kuma harshensa irin yadda tunaninsa ke fitowa da kuma harshensa shine sai a gane wannan mutum ya cika na'am wannan ma rawahu abu dawuda abu dawuda ne ya fitar da wannan hadisi sahihul jami in ka duba sahihul jami lambar hadisi na 1672 zaka ga wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wasallam wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlihi wanda ya tsine wa mu'mini kamar ya kasa yayi saboda haka ba daidai bane yawan tsini wannan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi shi ma walla'ana amrun munkarun khatirun tsinuwa al'amari ne da shari'a ba ta sansa kuma abu ne mai hadari an ce in ka tsine din in bata hau kan wanda ka tsine ba sai ta dawo kanka to kaga al'amari ne mai hatsari shi yasa ka san me kake faɗa ka tauna kafin ka faɗa ka ringa taka tsantsan ka bi a hankali yajibu alal muslim an yatahashahu wajibi ne musulmi su nisanci tsinuwa zagi miyagun maganganu duka batanci duk musulmai su nisanci wannan wala yu'awwidu lisanahu alai kar mutun ya sabar wa harshensa da tsinuwa da zagi wani daga an taba shi kamar ba ma guje ya ringa fitar da su manya manya kenan to mutun ya nisanci haka wa katharatul la'ana min asbabi dukhulin nisa annar yawar tsinuwa yana daga cikin sababin da yake shigar da mata wuta ko ya shigar da mata wuta li'annahunna yakthurna minhu suna yawan tsinuwa bakin su akwai yawan la'ana kama zakara zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ambata haka wata rana ya je na wa'azi a mata yana tunatar da su yace ya ku mata ku ringa sadaka fa inna kunna domin ku dinnan ku ne mafi yawan yan wuta sai aka samu wata jaruma a cikinsu ta ce walima ya rasulallah meye sababin meye dalilin da ya sa tana so ta sani don ta nisanta da kuma ta yi wa'azi a ‘yan uwanta mata sai ce li'anna kunna takturnan la'ana kuna yawan tsinuwa wa takturnan ashira kuna butulcewa abokan zama a watarwa ya ce ya haɗa wa ƙillatu sabri kunna saboda ƙarancin haƙurinku ai shi ke kawowa korafin da kuma tsinuwan karancin haƙuri yawa yaro an yi miki abu ki ringa masa ashar ki ringa tsinemar ki ringa jamar alkaba'i tare da cewa maganar ki harshen ki yana da tasiri akan yaro abin da ya kyautu shine in yaro yayi abu to a ce Allah ya shiryar da kai Allah ya shiryar da kai abinda kike yawan faɗa akan yaro fa sai tabbata a kansa wani uban ba komai yake hada shi da matarsa ba yawan tsinewa ƴaƴansa da take yi ya kamata in ka sami irin wannan matar ka korata kar ka kyale ta eh ba daidai bane tai ta jawa alkabayi a ƴaƴanta tai ta tsine musu ko tai ta faɗan wayansu munanan maganganu akan su sai ya tabbata akan su saboda haka ki yawaita in yaro ya abu dan albarka Allah ya shiryar da kai Allah ya ganar da kai kwatsam sai Allah ya shiryar da shi sai Allah ya ganar da shi idan Allah ya shiryar da shi ribar waye ribar ki ce in Allah ya ganar da shi ribar ki ce amma in kika ringa tsine mar ya tsinu wa zai sha wahala ke za ki fi kowa shan wahala to wannan din yana sabbaba shigan mata wuta saboda haka a kiyaye yawan tsinuwa da jawowa alkaba'i a ‘ya'ya ba daidai ba ne. Wa ƙala sallallahu Alaihi wasallam, La ya kunul mu'min la'anan, mumuni ba zai kasance mai tsinuwa ba, mai yawan tsinuwa. Mumuni kar ya kasance mai tsinuwa, wato ba ɗabi'a ba ce ta mumuni a same shi mai tsinuwa, yawwa, mutum ya daina, ya nisanci wannan ɗabi'a. ɗabi'a ce ta maguzanci tsinuwa daga an taɓa ka a ji kawai waɗansu manya-manyan kalmomi munana suna fitowa a bakinka kana cewa kai baka da daɗi ko baka da daɗi to wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau ba za ka zama abin koyi ba yawa a ce ka gadarwa kin gadarwa ‘ya'yanki tsinuwa ka gadarwa ‘ya'yanka zagi a duk abin da ya faru maimakon ka zage shi gwara ɗauki bulala ka masa tsabga ka ba shi kashi ya ji a jikinsa ya fi a kan yadda za ka lalata masa rayuwa za ki lalata masa rayuwa da tarbiyya ba daidai ba ne wannan hadisi na cewa la yakunu almu'minu la'anan rawahu tirmizi sayyu sunan tirmizi yana nan a cikin sayyu sunan tirmizi lambar hadisi na 1643 sai algadar wa adamul wafa bil ahad yaudara da rashin cika alkawari wannan ita ma kaba'ira ce wacce ake so musulmai su nisance ta yaudara da rashin cika alkawari in ka san ba za ka yi abu ba to karka yadda ka furta gwara kawai ka bari ka bar abin a zuciyarka in ka samu dama sai ka yi amma ka yi alkawari kuma ka kasa cikawa ba daidai ba ne da yawa 'yan siyasar mu da suke son kujera suke son matsayi su je su yi ta alƙaura sai kuma su ɓace a daina ganinsu ba za su iya cikawa ba kuma sun yi ta yin alƙawari sun ta cika baki to kaga wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutumin kirki gwara ba ka ɗau alƙawarin ba sai a ga kana yi ka bar abin a zuciyarka to ya fi da ka samu dama sai ka yi amma wani sai ce ai jama'a sun mar yawa ko aka ma ana baka haƙoƙin jama'a da yawa in jama'a sun ma yawa ana baka haƙoƙin jama'a da yawa kana yin abin da ya cancanta ko dai tarawa kake kai ma karka zama talaka irin su to gara ka ringa bayarwa Allah ba zai hana ka ba qala sallallahu alaihi wa sallam arba'un man kunna fihi abubuwa fudu duk wanda ya kasance a cikin su yana da wannan ɗabi'ar kana munafiqan khalisan tacaccen munafiki ne munafiki ne tantagarya lambawan waman kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda yake da dabi'a daga cikin ɗayan kudin nan kanat fihi khaslatun minan nifaq yana da wata dabi'a ta munafurci hatta ya da'aha har sai ya bar wannan dabi'ar idza tumina khana in an amince masa sai ya ha'inci an amince masa an bashi dukiya an amince mashi an bashi yaya an bashi tarbiya an amince masa an dora shi akan kaza to sai ya ha'inci to dabi'a ce ta munafiki in kana yi to kai munafiki ne ka tuba ka daina ko kuma kana da dabi'a ta munafurci wa idha haddatha kadhaba in zai bada labari to sai ya karya shi an shede shi makaryaci ne tab wa zai yadda da maganarwa ne yanzu wannan ne zaka yadda da maganarsa to wanda ya samu wannan aka masa wannan shaida ya shiga uku yana da ɗabi'a ta munafurci wa idza ahada gadara in yi alƙawari to sai ya karya to kaga karka yadda kai alƙawarin da ba za ka iya ba karka yadda ka dau alƙawarin da kai daman karyawan zaka yi akwai wanda daman alƙawarin faɗa kawai suke yi dan su cimma burinsu ba za su iya ba to karka yadda ka ɗauka. Na'am, gwara ka faɗi maganganun da suka dace, in Allah ya ba ku dama, in kuka sami iko, za ku yi iya bakin ƙoƙarinku, to ya fi, amma kai alkawari ka ce za ka yi kaza, za ka yi kaza, wani ma alkawarin zai yi sosai, ya ce, ai mun ga akwai damammaki kaza da kaza, amma ana muku wasa da su. to mu in mun zo za mu gyara muku waɗannan damammakin a waɗansu buƙatunku an hana ku kaza mu za mu ba ku to idan mutum bai yi ba to yana da ɗabi'a ta munafurci kaga da munguwar rawa suka ce gwara ƙin tashi karka yadda ka alkawarin da za ka zo ka karya shi ba daidai ba ne wa idha khasama fajara ɗabi'a ta fudu in ana husuma da shi sai ya ringa ebowa masu maiko a shari'a zage-zage batanci munana ya ringa narkawa yawaye ta yinsu to wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafiki in ka ga mutum kawai yana zazzara ido yana zage-zage to ɗabi'a ce ta munafiki ba a san mumuni da haka ba a'a Allah maɗaukin sarki ya siffanta mumune da cewa wa ibadur rahmanul ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wa ibadur rahman bayin Allah mai rahama alladhina yamshuna alal ardi haunan suna tafiya a ban ƙasa sannu sannu wa idha khatabahumul jahilun in jahilai suka takale su da magana qalu salama sai su zaman lafiya aminci aminci so ba wani rigima ba fada amma in ka ji mutum yana fitar da missiles zage-zage iri daban-daban to wannan yana da ɗabi'a ta munafurci ya tuba ya daina duk yadda ranka ya ɓaci to ka iya kamewa ran naka mumini sadauki shine ba mai ƙarfi wanda yake saurin kaye ba wanda yake mallakar ransa lokacin da ya fushi yana da iko ya zartas ya faɗi abin da yake so amma ya tuna shi mumuni ne musulmi ne ya yi haƙuri ya faɗi kalmomin da suka dace kar ya zage-zage kar ya faɗi makanganu na ɓatanci to wannan shi ne sadauki wanda yake mallaka ransa yake da iko ya abu amma ya mallake ya danne ya ƙi faɗan mummunanan maganganu وقال صلى الله عليه وسلم likulli gadirin liwa'un yawmal qiyama gado ma yaudari mai yaudara yaudara da yaudara ya samu kaza to mayaudari yana da tuta ranar tashin alkiyama yurfa'u lahu bi qadari gadaratihi za a daga ta gwargwadon wato yaudararsa ala wala gadira a'zamu gadaran min amin min amir min amiril amma babu ainihin wato mayaudari yaudarar da tafi girma fiye da wato jagora na gaba daya jagoran al'umma an an zabe ka kai ne jagora amma ka ha'ince su yawa ka yaudare su a hada baki da su da kai a cuce su yawa ka ki musu abin da ya dace to kaga kana da tutar ka gobe kiyama da za a ɗaga ma a ce ga mayaudari wane nan imam muslim ya fitar da shi nan duba sahihul jami lambar hadisi na 1570 za a samu wannan gaba ta ƙarshe tana da yawa za mu ɗan taɓa kaɗan turamintina na'am akwai nushudul mar'a ala zaujiha dukunkune na mata akan mazajensu mace ta kasance tana dukunkune wato tana kin yadda da mijinta tana rashin biyayya a mijinta to wannan ɗabi'a ce mummuna ga mata wanda wannan yana sabbaba musu samun wato fushin ubangiji da fushin mala'iku ga kuma fushin mijin nata ma qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka yace wallati ta khafuna nushudahunna wanda kuke jin tsoron dudukunkunan su rashin biyayyar su fa'iduhunna kuma su bi wa'azi ku tunatar da su ku fadakar da su ku ja hankalin su ku nusar da su gaya musu hikimomin aure da sauransu wahjiruhunna idan basu ji wa'azi ba an yi an yi sun kiji ta kiji to wahjiruhunna fil madaji sai ku ƙaurace musu a shimfiɗa in ta zo gado sai ka dawo falo tirisita ko kuma ka shimfiɗa sallaya ko ba ka ba ta kwanciyar ta ita kaɗai kai ma ka koma gefe kai kaɗai idan ma wannan ma bai mata wa'azi ba ta ce a ya fi nono fari to shari'a ta ce wabribohunna ku da ke su amma dukan shari'a sai ta ce gaira mubarrahin ba wanda zai fasa jiki ba ba dukan da zai lahani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ya hana dukan mata sai sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah mata fa suna tsiwa a mazaje suna rasar kunya suna farasar kunya fa abin nasu ya wuce gona da iri maza Allah ya ce to kudan da ke su ai da daddare mata sun fa hamsin sai ga su suna kowa wannan ta kawo korafi mijinta ya mata dukan tsiya wannan sun fa hamsin suka kewayo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa gafa abin da yake faruwa fa maza fa sun sawanin su fa sun wuce gona da iri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa'azi akan minbari yace khiyarukum zababbunku sune zababbunku a wajen mazajen ku yanzu ɗayan ku sai ya duka matarsa irin yadda zai duka bawa kuma da daddare ya lallabo ya ce mata i love you eh ya mata dukan tsiya sannan kuma ya zo ya lallame ta kuma da daddare ba zai ji kunya ba ya musu wa'azi, to daga nan dai suka tuba suka daina duka, suka gyara mata suka samu lafiya, to ba zaɓaɓɓe ba ne wanda yake dukan mata. Ai, wata ta zo ta ce, Ya Rasulallah, ga wasu sun zo nema na so uku, sai ce, To, wane dai ba shi da sana'a, in kika aure sai ku cinye garar kuma a zo a yi ta rigima. Kaga samari a nemi sana'a kenan. samari a nemi sana'a yawa samari sai a nemi sana'a na'am na biyu kenan ba a aure ha kawai ba a sana'a sai an nemi sana'a yawa ba shi mana ai ya wuce ko eh kar ya sake ai fada za ka masa kawai yawa saboda haka ya ce wane kuma shi fa yana duka fa yana duka in kika aure shi a ringa miki duka kenan sai ce ki auruwa ne ya ba ta shawara sai ta ƙi amma dai ba ta so shi ba amma sai ta haƙura saboda umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga ƙarshe kuma sai ta zo tana kishin sama ta ce ai gwara ma da ta auri na, wanda manzo Allah ya ce ta aure shi to ke ma an zaki aure yana da kyau ki ji shawara kar idan ke rufe kawai ke wancan saurayin kike so Hanson bai da sana'a bai da komai za ku zo ku yi ta rigima ne a gida kawai kina neman a kawo cefane shi kuma yana kewayawa ko kuma in kika yi rashin sa kika samu waɗannan 'yan tsalle-tsallen wani ne ya sha kayan ƙarinsa kawai da kyar ya samo fulawarsa fata aka je faɗan wake ya shawo kayan ƙari kun san ai tana sayin wako ya zo yana so ya ci ɗan wake ashe babarta ta zo ita kuma ta zuba babar kaga mai gida ba shi da ɗan wake kenan ga kayan ƙari ga kuma yunwa yaya aka yi ta ce ai na zuba babata ya bi ta da duka ya bi babar ma da duka har sai da ya karya ta to kaga wannan ai ba za a bashi aure ba saboda bai san mutunci ba bai san kara ba kuma bai da sana'a ne tunda bai da sana'a ko ya sha wahala ya dan samu kwatarsa ta fulawa kaga abin ba zai dadi ba saboda haka dukan ba duka ne da zai cutar ba malama na furu'a suna cewa ɗan hannun riga ne haka bakin riga haka ne za ka ɗan abinan Allah ne mai iko akan komai in ka samu ɗan bakin riga ka ɗan ɗanyi shi kenan ko to haka dai malaman furu'a suke faɗa ba wai dukan da zai fidda jini ba a'a duka baya cikin ɗabi'a ta mutanen kirki karka yadda ka shiga cikin masu dukan mata e gwara ka mata dukan da wato akwai yellow card akwai red card daman punishment ne yellow card da red card akwai jeki gidanku shi wannan jeki gidanku sai ka sai an tambaye ka me kake nufi ba kawai da zarar ka ce je ka gidanku sai a ce ai ya sake ta ba ta zo ta tattara kaya a'a kai ka san a niyyar ka me kake nufi je ki gidanku a ki je a miki fada je ki ki dan futa ke ma ki dan ga cewa ina dan kokari ko ba haka bane yawa ki dan cia kuɗa da gidan naku ki ga na dan yi fi kokari ko kuma gidan naku yawa ki je ki zauna a gidan ki ga cewa wanne ne yafi miki ba haka bane punishment ne so akwai yellow card akwai red card in abin ya ƙi tira ne to sai a jefa kafin a zo red card din nan a ba a yi saki ana bin matakai kana da wakilinka da ya karɓo ma aure ko ita tana da alwalinta za a je a sanar da su ka je ka sanar da wakilinka ya je ya samu alwalinta ga halin da ake ciki ake ciki su kuma su gaya za su ɗauki matakin gyara in abin ya ƙi citira to har zama za a yi a zauna ga kaga ta ga alwalin ta ga wakilinka a tattauna in abin ya ƙi cintira to su wakilinka da alwalinta sai su koma su ga me hukunci in suka zarta cewa wannan zaman fa ba zai yi ba to sai a sallama jiya wani yake ban tambaya ta aure aka yi to amma shi mijin ya fi ƙarfin matar ta zo ta koka shi kuma ya ce shi wallah ba zai sauta ba to kaga akwai cutarwa to nan kaga alwali alwalinta da wakilinsa za su zauna su ga meye maslaha to sai su zartas shi kenan sai a yi amfani da shi meye amfanin ka tura wani kuma ba za ka ji maganarsa ba iyayenka ba za ka ji maganarsu ba in suka ce to tun da dai ga wannan problems din to kai haƙuri ka nemi daidai da kai ka sawwake mata to karkake in kai biyayya sai Allah ya baka daidai da kai in kuma abin ya ƙi cin tira to sai a je kotu alƙali shi sai ya maka dole tun daga damuwar Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu saboda haka dukan nan kar a zai ta dukan mata ba ɗabi'a ba ce mai kyau ɗabi'a ce wacce ba ta da kyau haka ne ko to shine sai Allah maɗaukin sarki ya ce fa in ata'anakum in suka muku biyayya suka yadda kuke so fala tabagu alaihinna sabila kada ku shiga tafarkin su wato kada ku nemi ku takale su ku nemo wani abin da zai sa ku samu rigima inna allaha kana aliyan kabira Allah madaukakin sarki babba ne wato madaukaki saboda haka a ba a hankali bari mu karanta hadisi daya na ƙarshe qala rasulul karim sallallahu alaihi wasallam idza da'a idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat idan mutun ya kira iyalinsa matarsa zuwa ga shimfida sai ta ki fabata gababan alaiha ta kwana akwai fushi biyu a kanta la'anat hal mala'ikatu hatta tasbih hatta tasbiha mala'iku za su ringa tsine mata har sai ta wayi gari har sai ta wayi gari suna tsine mata to kina so ki shiga ki samu tsinuwar mala'iku ne wanda ba sa sabawa Allah su suna su mala'iku ba wani saban da suke su ta tsine miki a wani hadisin yace koda akan wato gadan haihuwa kike katabin kenan gadan naƙuda mijinki ya kira ki to ki je wai ko kina naƙuda ne in mijinki ya neme ki to karkiki ai mata sun san meye naƙuda su ma wasu mazan sun san meye ake nufi da naƙuda so ko kina tuyar waina ne kina girki sai mai gida ya zo ce yana da bukata to karkiki yawwa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum